بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتصديقا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala da amincewa shi ya sake ba mu damar ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan sura mai tara albarka suratul rahman a wannan masallaci mai tara albarka a yau muna ranar lahadi maraicen lahadi biyar ga watan ramadan shekara 1447 hijiriya wanda shine 22 ga watan biyu watan fabriye shekara 2026 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amince mana ya kaddara mana faɗan gaskiya da aiki da shi ya kare mu daga kuskure da nisantar shi ko da Allah ya kaddara ma afko a cikin shi ya mana gafarar shi ya goge shi daga cikin kirazan mu idan ba manta ba har ilau muna cikin wannan sura mai tara albarka suratu rahman a darasin da ya gabata jiya mun ga fadar Allah subhanahu wataala yanda zai mana bayani in an dawo takamu ayyuha thaqlan kenan aljannu da mutane wanda Allah subhanahu wataala yake dora mana gatse yake madalansan defi duk wanda yake da iko a ranar tashin kiyama ya tsere daga sansanin sammai da kasai ya tsere ma damkar Allah Allah ya ce ga hili ga mai doki a tsere mu gani Allah ya tabbatar cewa wallahi ba wanda isa ya tsere sai mai iko mai karhi wannan kuma iko babu shi a wurin kowa a gaban Allah subhanahu wataala ranar tashin kiyama daga nan Allah subhanahu wataala ya nuna mana nau'i'ika na azaba da za a turo wanda ke za a turo balbalin bala'i na wuta haka zalika da balbalin bala'i na hayaki babu wanda ya isa ya tsere ma wannan balbalin bala'i sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ya datar da shi Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci ya tunatar da mu ni'ima sai ya ce wai da wace ni'imomi ne na ubangiji muke karyatawa aljannu da mutane haka zalika daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya kwatanta mana ya faɗa mana cewa mushrimai miyagun ɗiya an gane ko masu manya-manyan laifuffuka a wannan ranar ba sai an tambaye su ba wannan aikin ku ne a an riga an san su saboda mi Allah ya riga ya bambance su da mutanen kirki ana bambanta su sanadiyar huskokinsu wasu huskokinsu za ta yi haske wasu huskokinsu za ta yi mugun duhu to ana bambance miyagun ɗiya idanuwa ya yi bulatar ya yi jajawur fuska ta zama baki kirin haka ne mala'iku za su kama su su ɗaure su su kama su da makwalkwatarsu da kuma jijjiginsu a masu ɗaurin goro a wurga su cikin wuta a ce ku ɗanɗana wannan wutar ce wadda miyagun ɗiya suke ƙaryatawa za a bar su a cikin wannan wutar suna kwaikawo a cikinta su je cikin ruwan zahi su dawo cikin wuta suna neman sauki a suna yawo ba abin da za su samu sauki duk inda suka je can sai su ga can yayi azaba sai su koma can sai su ga can din yayi azaba sai su dawo nan haka za su yi ta kai kawo a cikin ta Allah subhanahu wataala da ya yi da tsoratar da mu daga wannan ni'imomin gaba daya sai ya ce wai wasu ni'imo daga wannan azaba gaba daya sai yake tunatar da mu wannan ni'ima ce ya mana wasu ni'imomi ne na Allah muke karyatawa ya ku mutane da aljannu wani ni'imomi ne na Allah kuke karyatawa sai Allah subhanahu wataala yau zan mu tashi kenan dole mu dan dawo baya domin dasa karatun duk da jiya mu fara maganai wali man khafa maqama rabbih jannatan to yanayin cewa lokaci ya take mana kenan Allah ya yarda zan mu dawo baya kaɗan mu dan dasa karatun mi Allah subhanahu wataala ya bismillahir rahmanir rahim ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن الياقوت كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله سبحانه وتعالى bayan ya yi da mana bayanin ya tsoratar da mu kan ranar tashin kiyama da ahwaluha da yanda za a kasance miyagun ɗiya za su kasance da yanda wuta da yanda da yanda da yanda sai Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kuma zai mana bayanin cewa duk wanda ya ji tsoron ubangijin shi menene zai samu kaga can in ka bauɗe ga abin da zaka samu an tuna ma resulta ɗinka in ka bauɗe ya zama ni'ima ce gare ka don ka shirya kal ka bauɗe sai kuma Allah subhanahu wataala nan zai tuna mana ni'imomin ga wanda bai bauɗe ba me zai samu mu je kashin bakin fasara Allah subhanahu wataala ya ce mana waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi an mai tanadin aljanna guda biyu Allah ya ce da wasu ni'imomi ne na Ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karetawa. Allah ya ce, Zawata Afnan, ma'abota manya-manyan bishiyoyi masu launi kala-kala, hular kala-kala kuma bishiyoyin sun kasance wato inuwa ce gare su luf babu hanyar shigowar cuwali. Allah subhanahu wataala ya ce da wasu ni'imomi ne ya ku mutane da aljannu na ubangiji ku kuke karyatawa a cikin su akwai idan danuwa na ruwa guda biyu masu gudana sosai suke shayar da wannan wato bishiyoyin yanda zasu zasu sha su ba da sanyi yadda ya kamata. Allah subhanahu wata'ala ya ce da wasu ni'imomi ne na Ubangiji kuke karyatawa. Allah ya ce ha'ilau dai a cikin wannan aljanna aljanna guda biyu akwai menene fihima min kulli fakihatin zawjan kowane kayan marmari an gane ko kowane fruwi da ka sani na kayan marmari akwai shi kala biyu an gane ko ba kala ɗaya ba za a baka furuyi kowannen shi akwai kala biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani ni'imomin ubangijin ku ne ku mutane da aljannu kuke karyatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabrakin wajen aljannatayn dan suna kishin gide yan aljanna akan wasu shimfidu wanda shimfidin nasu ƙasan shimfidin nasu ƙasa wanda aka ashe saman ƙasa kenan yana damfara ne da wato alhariri mai kabri mai laushi sannan kuma kayan marmarin na 'yan wannan aljanna dan suna kusa da su ne Allah ya ce mi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani ni'imomi ne ya ku mutane da aljannu na ubangijin ku kuke karyatawa Allah subhanahu wataala yake cewa fihinna a cikin wannan aljanna qasiratut tarfi an gane ko akwai wannan wato wanda suke da takaitaccen duba izuwa mata masu takaitaccen duba izuwa majajensu kadai suke kallo lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan kafin wannan mazajen nasu ba wani mutum da ya taba su wala kuma wani aljanin da ya taba su Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomin ubangijin ku ne ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa Allah ya ce mana ka annahunna yaqutu wal marjan Quran kai ka ce wannan wato matan nan don tsananin haskensu da sulɓin fatansu da sheƙinsu kai ka ce ya kutu ne da murjani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban wannan ha mun harrace fasara ta aiko na'am Allah ya ce da wani ni'imomi Ubangijin ku ne ku mutane da aljannu wato kuke karetawa Allah ƙarshe sai ya ce hal jaza'ul ihsan illa al ihsan shin dama akwai wani sakamako na wanda ya kyautata in ba a kyautata mashi ba shi ma Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomi ne na ubangijinku ku mutane da aljannu kuke karaitawa eh wallahi babu ni'imar da muke karaitawa ta ubangiji anan kaga Allah subhanahu wataala sai ya ba mu labarin wata aljanna da ya mana ta wasu aljanna guda biyu menene jami'in aljanna da plural na aljanna da hausa aljannoni ko aljanne ko aljannu aljannatai yawwa baba dan gwara a ce aljannatai in ka ce aljannoni aljannu dai ne in ka ce aljannu su a ce dai aljannatai a baka lahiya to wasu tanadin da Allah ya mana a cikin wannan aljannatan an gane ko sai ya zano mana wasu manya-manyan ni'imomi da Allah ya mana guda shidda a cikin wa'annan aljannatan wanda guda shiddan nan zaka ga cewa Allah ya faɗa mana su ne an ɗora a kan iya ƙwalwanmu yadda zai ɗoka. Amma wa illa Allah ya ce ya mana tanadi insha Allah a aljanna abin da idaniya ba ta taɓa gani ba, wata kunne ba ta taɓa ji ba, mun yi hadisin shi ko bai taɓa da sukanuwa a zuciya a zuciyar wani adam ba. An gane ko? Sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗora mana akan abin da mu muke so mu ji ko kai yanzu in ka lura da wa'annan abubuwan da za a zana mana idan ka same su a duniya kaga kana cikin kana cikin menene kana cikin ni'ima yanzu dai na farko kana ji ko Allah subhanahu wataala ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatan duk kuma wanda ya ji tsoron haduwa tsayuwa gaban ubangijin shi ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi yayi aikin kirki Allah ya mai tanadin me aljanna guda biyu ba ma ɗaya ba aka maka tanadi can Allah ya ce min amma man khafa maqama rabbih wa nahannasa anil hawa duk wanda ya ji tsoron haduwa tsayuwa gaban ubangijin shi ya hana zuciyar shi akan abin da take so an gane ko ya hana zuciyar shi akan abin da take so fa innal jannata hiya al ma'awa to aljanna dai ita zata kasance makomashi kasan yanzu ala sabilin misal muna cikin wannan wata mai alfarma wata azumi hadisi ya tabbata cewa an daure maradatu shayatin ko an daure mugayen aljannu to sai ka gani cewa duk da an daure su ka gani cewa wasu suna hole wasu suna more wasu suna cin karansu ba babaka suna abin da suka ga dama to wai me ke ka haka an gane ko ba haka bane ba sai ka tambaya ka ce ya ne to ai abu hudu ne aka bar masu ala inni bulitu min arba'in yarmuna ne binubilin an qausin lahunna darure iblisun wa nafsi wa dunya wal hawa an gane ko yace an jarabce ni da abubuwa guda hudu yarmuna ne suna jiwata da wani kibiya na kari da baka wanda suke so kowane daga cikinsu wannan guda hudun sai sun sha mutum sun kai shi wuta na farko shine iblisu iblisu yana jiwar mutum yana neman ka dare da rana shi suna ganin ka huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi da mutanen shi suna ganin ka yadda baka ganin shi suna dan farama suna sanya ma suna maka waswasi suna matsa ma sai kayi abu kaza an gane ko sannan kuma kaga iblisu ka daure shi sai ya plan mun gane ko sai ya bar shi yatinal ins ya bar shi dan nunami na mutane yanzu ka ɗauki misali program program na seri seri na abubuwa da aka tsara kamun ramadan nawa ne sai a ce muku a cikin ramadan za a yi seri kaza a cikin ramadan za a yi kaza shedan ne ya yi plan din shi kai ne zaka yi bulaguro an gane ko ba sai kama iyalin ka filan ka ce a ba su kamar misali ka san zaka yi bulaguro dogon bulaguro ka ce to na san dai zaku nemi abinci kaza kaza haka bar masu da masu zai security an gane ko in za su kashe jikka hamsin kan ka dawo watakila ka bar masu jikka sattin zuwa saba'in ta yadda dai kan ka dawo ko da wani abu ya bullo dai lahiya launi to iblis zai yi bulaguro kuma ya san daure yake ya san za a bar mai aiki jajajar sai ya bar mawa shi ya dan nuna mutane wanda za su kama mai aiki kan ya dawo to ka gani sai aka daure ma guda kai kuma an bar ma kuma uku kai karan kanka kai karan kanka an bar ma guda uku da za su kai ka sai sun kai ka wuta kai kuma kana kiyawa iblisun wa nafsi ranka rai inda nafsa la'amaratun biso ita rai tana yawan umarni da menene a da mummuna aiki ka san ita rai ta kaskashi biyu akwai nafsun ammara akwai nafsun lawama akwai nafsun mutma'inna ita nafsun ammara ita kullun kawai kai mummuna aiki take so kullun in Allah ya jarabce ka da wannan ran ka gabo ne wallahi ka tuba ga Allah ka koma Allah ya sauya ma irin wannan ran akwai nafsun lawama an gane ko fala uqsim biyawmin la uqsim biyawmil qiyama wala uqsim bi nafsin lawama wadda take zarginka to ita wannan rai mai zargi ta kaskashi bi akwai lawamatun bil khairi wa lawamatun bil sharri an gane ko ita lawamatun bil sharri ita ce kuma ta kusa komawa amara waccan kullun ta ita umarnin ka da mummuna aiki saboda ita ce in kai aikin banza sai ta ce kai yo in za a sha giya a sha ta dubu mana ba akwai wannan ba in za a yi abu za a zo a yi wani eya ne a yi wani dan tsam haka a ce kamar ka a yi kaza babu kai no sai fadin kai ma kawai a zuba a wuce an gane ko akwai irin wannan ran kamar ni kuma a yi abu kaza babu mu a ciki a no batta hawa eh no gaskiya sai fadin a sabura a kakomsa a ce kakomsa wannan ba Allah kyauta to wannan ran in ka ji kana da ita ka kusa koma ammara kullum umarnin ka zata yi a yi mummuna aiki ita ma ka yi gauga ka tuba ga Allah ka roƙi Allah ya sauya ma sai ta binta lawamatun bil khair an gane ko me ma zargi kayi aikin alkhairi kaɗan wanda misali in an zo ana me ake ce mashi example zaka ga wata rana an zo ana tarawih ko qiyamul layl sai kana hawa maka zamna kawai sai ka ji ina ka duba ha ga su babanan latija a tsaye za a yi zamna ne to wannan ran taka tana son ka da alkhairi da ce sai ka tashi ana a bada sadaka a bada a yi aikin alkhairi a taimaka ma musake a gyara masallaci sai ka ba da wata dala ɗarinka ka ce kai jika biyar ce wa aljihuna bar da yin ƙara sai ka hudu jika kaga wannan ran kulle in zaka yi aikin alkhairi kaɗan sai ta dinga zargin ka ta ce kamar kai ka duba wane ma kaza yayi kuma ka tashi gaban Allah wane yayi ka lada to wannan ran ita ana son ta ita ta kusa komawa zuwa ramsul mutmain nitsatsar rai wadda ita ce Allah subhanahu wataala yake ce mana in Allah yarda muna ciki ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya Allah sai ce fadkhuli wadkhuli Allah sa rayukan musu zama haka nafsul mutma'inna kenan nitsatsa wadda ita komi Allah menene Allah da manzon shi haka kawai wannan rai ita ce kowane mumini yake so an gane ko to sai aka barka da ranka in ya kasance kana da rasul ammara ko kuma lawamatun bishar kaga an daure dai iblis kuma an barka da ita za a samu mi matsala sai ranka ta dinga ba umarni kai akwai mi duniya duniya duniya karan kanta ba an ce ba budurwa wawa aiko in ko yanzu zamanin da ne akwai wawayen wallahi wallahi wawayen ɗaya daga cikin mu za su tsira wallahi duniya jan mu take sai ta kai mu annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune cikin sahabbai suka je yana mi yana hoda yana ilaiki anni ilaiki anni ki tai ki bani wuri kakki zo wuri na kakki zo wuri na sahabbai suka ce ya rasulullah mun ji kana hoda mun duba babu kowa yace an masalta mana duniya ta zo mana amma wata tsohuwa ta nuna duk abin da nake so a ciki za ta bani tana son ta sha ni in duniya tana son ta sha manzan Allah ya muke mu Allah subhanahu wataala ya kare shi ya kore ta ya azazzale ta ya furgita ta an gane ko to kenan sai mu gudu an daure iblis ga duniya an gane ko kaga kenan muna da sauran aiki jajir sannan sai hawa karshe kuma bayan rai kuma akwai son zuciya wallahi da daga cikin mu zan yi wani abu mun san ba daidai bane kawai son zuciya ta ja mu kai haka ne ko kawai son zuciya haka ne kawai son zuciya an gane ko me za a ce ma son zuciya kaman ya kasance kawai kai dai ka san abin nan bai kamata ka yi shi ba daidai bane ba kawai son zuciyarka ne haka kawai ka ji kana son kai an gane ko son kai kawai ka ji son kanka shi yasa ka ka yi shi egoist a ce mutum ile egoist ko shi ne kawai son rai an barka da shi shi zai sha ka kai wannan abubuwan to kaga an daure mi an daure guda an barka da uku ya zaka sha da su sai ka ja matuƙa ka ja kokowa shine wani hannarsa anil hawa ka hana rai daga son zuciyarka shine zaka samu mai aljannan nan guda biyu mun gane ko mun gane bayanin bayanin ya haɗu sai Allah subhanahu wataala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomi ne mutane da aljannu kuke karyatawa Allah subhanahu wataala sai ya ce mana wani aljannonin ne aljannatan ne za a ba mu bayanin yadda suke sai aka ce mana ka ɗauki misali garka a ce ka zo zaka shiga wata garka a nan duniya ka huta an gane ko samari lokacin da samari lokacin in za su je picnic an aka je wurin garake ka san sai an leƙi garka lahiyayya lup lup an gane ko in za a fita a nemi wadda take da mi ruwa lahiya lau lup lup innuwa furuwi ɗinta ga sanan sun ɗan saka wane ne mangwar an yi neman irinta kuma ko da ku in za ku kama ta haya ta hitsa da ko ta hitsa da ba ɗaya bane ba sai lamarin ba ɗaya bane ba sai Allah ya ce zawata afnan aljannatan nan ma'abota menene innuwa lup-lup ne kuma bayan innuwa lup-lup sannan zaka gani ka isko launin kala-kala ne kular kala-kala, fulor can, fulor can, kala-kala, kowane ilai akwai wanda zaka ga cewa launin fulor yana ɗaukan mutum kyau. In ka lura irin gidaje wannan zaka ga an saki fulor fulawoyi daban-daban kala-kala ga launi ga inuwa lup-lup na farko kenan. Kaga wannan garka za ta yi za ta yi daɗi, a sanyin jiki zaka ji daɗi. In ka kalla launi can launi kaza ya burge ka, sai idanuwanka su warto launi kaza nan kaza clear an gane ko kamar yanzu aljanna Allah subhanahu wataala yana bibiya mana aljannan aljanna ce guda biyu kowace da abun menene da abun da zai yi completanta misali ka shigo garka sai ka ganta lup lup ai zaka so kuma ka ga abin da in ka kalle shi idan ka zai ja ba haka ne ko to sai aka ce ma zawata afnan ga ta lup lup kuma ga abin da ido zai dinga zai dinga ɗaukan maka an gane ko na'am sai Allah ya ce mi fihi ma aynani tajriyan kaga sifa ta farko ko luf luf kuma ga mi ga ga abin ganin ido to menene zai ƙara jama hankali a cikin aljanna a cikin garka ka samu mi ruwa a samu ruwa sosai a cikin garka ruwa korama yadda ruwa yake normal ka samu ba sai ka zo kana me ake ce mashi ba Eh, kana neman ruwa wanda suka taba shiga garake masu korama mai gudu an gane ko za su gani yadda abin wallahi yake da ban sha'awa an gane ko ko ka je garake wanda ke da kwai shitudo din nan shitudo zaka abin sai ya burge ka ka sha irin mamaki a nan kusa-kusa inda mu muka gani da idan mu nan cikin ƙauyenan sai lokacin da muna jami'a akwai wani ƙauye man sare duk in mun tashi zan mu huta mu huta muna son mu je can zaka gani ga inda zaka gani ruwa yana gudu a cikin garkai ga itace duk da ba wasu itace bane da yawa bomdi sahel ne da mangwaro da wane ne amma wallahi sai abin ya burge ka iska ta ko ina in muka ida kuma akwai inda ruwan yake gangara wurin shitudu alama wani dutse dutse a zo ka ga ruwa yana kwararowa iska mai daɗi ka yi wanka ka ji daɗi sai Allah ya ce fihi ma ainan tajriyan wallahi in Allah ya azurta ka kaje wuraren nan a nan duniya ba in hazihi duniya fa kaifa bi jannatin in dai ka san wannan ga duniya yanda ka shi dadin to iya kake tunani ya zaka samu aljanna la haula wala quwwata illa billah Allah kai mu lafiya wallahi akwai ratarafaci wallahi eh zan sha mamaki wallahi akwai ratarafaci kasan da aka yi hakuri a nan aka yi hakuri aka ɗage ƙafa to a can ya kake gani na'am dole a saki ƙafa a saki jiki a saki jiki a baza capacity a ji daɗi a aljanna Allah kai mu fihi ma ainan akwai idan duna guda biyu an gane ko ta shiryan masu gudu suna jika wannan itatuwa suna jika bishiyoyin nan suna jika fulawoyin nan sanyi bisa sanyi jin daɗi bisa jin daɗi sai Allah ya ce mi fadi ayi ala na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان mun san fasarar shi فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce fihi ma min kulli fakihatin zaujan a cikin aljannatan nan guda biyu bayan ka'i da kallon korama mai jika wannan sai mi zaka lura ka gani sai ka lura ka gani in akwai a garaken nan akwai kayan ci akwai su dai lahiya lau sai Allah ya ce ma fihi ma min kulli fakihatin zaujan duk wani kayan furwi da ka sani da wanda baka sani ba eh akwai wanda baka sani ba ko mu yanzu a nan duniya mu da muke cikin wannan yammacin Afirka kan ja'alaye an gane ko filifirisi zama a nan ƙasar mu Allah da ya ƙara mana haƙuri mun yi ra tarafashi insha Allah wala in ka je wasu kayan marmara a nan duniya ka dan huta ka je nan Saudiya insha Allah Allah kai mu gaba ɗaya ya kwankoma mu wato wani abu in ka ganshi sai dai ka ci dan ka kai ƙauyenci eh mana akwai akwai furun baka san shi ba wallahi baka san shi ba ci za ka yi kakka yi kauyanci babu shi a nan wurin an gane ko babu shi baka san shi ba wallahi kuma ci za ka yi sai ka ji daɗin shi eh mana baka gani ba a da annabi ibrahim alaihi salam ita ke bibiyan yan saudiya allah ya ce ka arzuta aminan warzuqa halahu min athamarat Allah wannan gari ka sanya shi amintacce ni tsatse sannan kuma ka sanya ka azarta mutanen garin na daga 'ya'yan itace tambayi mala alaran ba akwai lokacin da zaka rasa wani furwi a can ko kuka yi dogon zama can babu lokacin da zaka nemi wani furwi ka rasa shi a mu yanzu misali a nan wurin a lokacin nan damu yanzu cikin azumin nan eske mun iya samun gwaiba a yanzu ai ba ba yayin ta bane ba mu nan komi yayin shi ne amma wallahi can babu babu, babu hira kace yayi komi samu zaka kowane lokaci to in hazihi dunya fa kaifa bi jannatin in dai a duniya zaka samu haka shine Allah ya ce min kulli fakiha sans exception zaujan akwai kala biyu mu yanzu a fawakih ya wuna ne tsinke wallahi ya yi wuna ne tsinke dole a fawake hanan a furi akwai wanda zaka iya cin sa a danye amma in sun bushe sun huta daga sunan furi haka ne ko da sun bushe sai zubdawa wasu kuma zaka ci su busasshe amma in suna danye ba su ciwa to Allah sai ya ce can kuma zaujan ne akwai danyen akwai busasshen kuma kowane dandanan shi ba ɗaya ba ne ba an gane ko kowane yana da ɗanɗano daban-daban kai kana ganin cewa iri ɗaya ne amma kuma Allah ya bambanta mine ne ɗanɗanansu daban-daban an gane ko na'am ƙotu bihi mutashabiha an gane ko zaka gansu an kawo su kamar iri ɗaya amma mi ɗanɗanansu ya bambanta zaujan da ɗanye da mi da mai zaƙi da mai santsi amma santsin ba irin namu ba na da daɗi daɗi shi ma daɗi gare shi an gane ko daɗi gare shi wanda kana buƙatar shi zaujan a kama tufa busassa da ɗanya da mai zaƙi da mi mai santsi kuma kowace in ka ci kana buƙatar wannan ɗinta a kawo maka mi rezan yanzu misali mu rezan zaka ci ɗanye zaka ci mi busasshe ko amma tufa in ya bushe yana ciwa bai ciwa ba nan in ta bushe ta ciyu to yanzu kuma me ake ce mashi kaman tin ga tin shi ma zai ciyu haka ɓaure yanzu in ka duba pastek pastek in ba in tana in ta bushe sai mize sai zubdawa duka wayannan zaka same su a nan duniya muna da bambancin su amma a can salihale saliha kowane lokaci ka ɗauka kullama rusuku minha min thamaratin rizqan qalu hadha allazi rizquna min qabl wa utu bihi mutashabiha kowane lokaci aka azurta su daga wani itaciya sai su ce wannan kamar shi dai ne aka ba mu a baya amma da an kawo a gaba shi bane mutashabiha yanzu zaka ci wannan an jima ba shi bane ba dan dane ya sauya kowane lokaci Allah subhanahu wataala ya tsara mana su ya aje mana mala aynu ra'at wallahi Allah kai mu lafiya sai Allah ya ci mi
نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمة هدو ka shigo ka isko inuwa lublub da kuler ni'ima ta ɗaya ko? Ta biyu ka samu ƙoramu suna gudu lahiya lau. Ta uku ka samu furwi a wadace. Sai Allah ya ce ni'ima ta hudu misali da aka kawo mana. Sai mi, sai bashewa. sai bashewa mana. eh? Kai ga wurin da komi ya haɗu ram ram ram miya maka saura. A bashe a huta. Ah? Sai Allah ya ce mutaki'in. suna kishingide kwancin 'yan aljanna ka san me ittika ka san kwanci irin na sarauta na saman gadon sarauta an gane gadon sarauta in zaka za ka ga mu yanzu in ka kwanta ba na rashin lahiya ba amma kishingida na jin daɗi a zama ka kishingida ya yi daɗi kuma gashi gadon sarauta kuma gadon yadda ka kishingida haka yake tarbanka ba ka ɗan kishingida ba ka tokare a hannunka a'a akwai matokara akwai matokara sai Allah ya ce bata'inuha ƙasan in zaka yi shinhuda ta funnan in ka juya abin da zai taba ƙasa yana da kyau bai da kyau haka ne ko bai da kyau zaka iya juya shi ka yi sallah saman shi saboda mine ne ba mai kyau bane ba kawai an yi shi ne don ƙasa ta taba shi sai Allah ya ce maka to su kuma wannan shinhudin namu insha Allah bata'inuha shinhudin can ƙasan min istabarak sai da aka samu alhariri mai kabri mai sulbi mai kyau mai walƙiya aka yi shi can ƙasa sai ba a haɗa ma saman ba to ya saman yake ya saman zai kasance ƙasan wai ƙasa za a shin huɗa shi to ya saman inda kai zaka kwanta ya yake shi kaga wallahi sai mun je shine magana sai mun je mu gani wannan ita ce magana kamar misali misali walillahi masallu ala akwai ango nan kusa kusa ko to magidanci magidanci misali a ramadan din nan malam alaramma da kwara sai ya je gida sai ya gani an aje saman tabul a manshe misali ina wannan kwanonin wanda duk kwano ɗaya ya kai wurin tatarfen mil san mil an jejjera su mun gane a da yawa dai ba kwasan su ba malam ka gane su to in ka iske su Allah mana gafara kai iske su a jere kana bukatar sai ka buɗa ka ga menene ciki kai dai ka san abin ciki kai dai ka san ba tuwon laushi bane aka maka eh kai dai ka san ba akwai kwanan da tuwon laushi bai shiga ciki eh tuwon laushi da mai kubewa ko da mai kuka ka san abin da ya samu ka misalin shi nan duka samari ne samari ko fasu sas amma ka san su baba dai wani bi in baka masa shi ba ba burge su ba kai baba haka ne ko wani bi in baka masa shi ba baka burge su ba to da kaga irin wannan kwanonin ka san abin da ke ciki ya yi kwanan ganin kwanan kaɗai ya bayyana man mai ciki to an ce ma ƙasan inda zai taɓa ƙasa gashi an nemi alhariri mai santsi mai kyau mai taushi an yi shi kuma shine za a shin huda a ƙasa to ina ga saman gadashen namu insha Allah hai Allah ya za a more Allah kai mu lahiya sai Allah ya ce wajen aljanna ɗaya ni dan furuwin furuwin na yan aljanna kusa suke da hannu diyan da kai can Allah ya ce mana qutufuha duk abin da zaka ciro na aljanna kusa yake da kai kamar nan ana son a kwatanta ma kai dan aljanna ba a son a baka wahala ka ki shingida barka ta shi ka ciro a a an baka wahala kawai kai da kanka kaje ka ciro kai da kanka sai ka je a a su kuma nan daniya nan kaga sai ka tashi in ka shiga garkai sai ka tashi da kanka ka ciro ko a a yanzu kuma ya take daniya in zamna kake haka zata ma ka cira ka ci kana ci ka bar shi ya cika ya koma in ka tashi tsaye in tsaye ka tashi daniya in ka kwanta daniya in ka zamna binka yake furuwin binka suke su suke furuwin su abin da yake ni'ima gare su ka cire su kai dan aljanna ka ce shi ne jin daɗin su furuwin karan kansu kawo binka suke so hama suke ka ce su an gane ko shi ne ka gani ya cika siffa ta nawa ta hudu to an kawo shinhuda ana kwance kuma shinhuda ba abokan hira sai Allah ya ce miki.
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Na'am.
فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ni'ima ta nawa, ta biyar, in an zo aka samu shinhuda ta hutu, mi yayi saura, abokan hira, abokan ɗauke kewa, abokan tahiya, rafiƙatu darb, Allah mana gafara, Allah kai ma aljanna. Walillahi masallu ala. Shabab, na. sai a mutu dole wani sahabi wani sahabi yana tsakacin dabino an zo yaki sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai amshi ya rutsa cikin wa'annan a kashe shi ya zama da aljanna ya ce ya rasulallah abinda ke tsakani na da aljanna wa'annan mutanen kawai in sha a kashe ne in zama da aljanna annabi ya ce eh sai ya wurga dabina ya ci rabi ya ga cin rabin ma ya bata mai lokaci kawai ya tashi kawai ya tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana muna son mu bada misali ka ɗauki misali shabab marashin magana samari wanda ba su jin magana in za su je picnic ai sai sun je da abokan hira a to ka gani shi ne ya samu ka ce mara jin magana eh saboda Allah ya hana abinda Allah ne ya hana sai ka yi haƙuri sai mu je mu same su can mu yi ratrafe in kuma ka ce nanan kake so ga hili ga mai doki mu dai Allahumma fashhad mun haƙura insha Allah Allah muna jira kuma Allah ka ƙara tsare mu mu ƙara haƙura sai mun je can a bamu namu na garanti eh wannan ai majaz ne wanda bai karewa na yanzu da kazamta da abubuwa da abubuwa amma can kyam kawai lahiya lau kile wa salai in ji bane bari na'am yace ma Allah yace Allah subhanahu wataala yace wato in ka shiga ka da samun shinhudan nan sai aka baka ni'ima ta biyar Allah yace fihin na qasiratut tarf a cikin su ka san shinhuda batta shiga shinhuda batta shiga shinhuda sai da abokin kwanci a samanta saboda shinhuda gobro ai duka burkita jakkai ne ba shinhudu bane ba a wala gobro ba shinhuda bace ba gare shi akwai wani bargo sunan shi ne tun zira jakkai kusan shi Na'am? Kusan shi, a duka gwamnati sun san shi, wallahi. Yo, ai shinhuda babu abin, babu abin abokin rake shinhuda ba shinhuda ba ce ba. Babu, babu, babu shinhuda. Babu shinhuda malam, kawai dai Allah aurar da samarinmu. Allah raba ku da wannan musiba da wuri. Mu kuma da ya raba mu da ita ya ƙara dawamar da mu cikin kwanciyar hankali kuma ya isa da mu can lahiya. Na'am. shi yasa ta Allah subhanahu wataala ya ce wa furshin marfu'a kaga sai aka ce da shinhuda marfu'a madaukakiya ba a ce ma shinhuda shinhuda madaukakiya in ka dauki siyakin qur'ani jin an ce shinhuda sai an hada ta da ni da abokin tahiya saboda in shinhuda bata da abokin shinhuda kawai ba shinhuda bace ba bata da abokin tahiya sai Allah can gaba ya ce mana furshin marfu'a sai ya ce mi inna an sha'ana hunna faja'alna hunna uruban li ashabil yamin Allah mana gafara yace mu dawo ta nasin na biyar yace yace ka yace da wasu a cikin aljannan nan akwai qasiratut tarf wasu mateku mataye kagan ka lura a can baya Allah subhanahu wataala sai ya ce mi aljanna sai aka zano mana menene kamun nan zabata afnan fihi ma ainan idanuwa nawa aka ce aha sannan sai mi fakiha sai aka ce menene min kulli fakiha zaujan ana bibiwa bibiwa da aka zo wurin mata an san cikakkwanciyar hankalin mutum shine abokan tahiya sai aka ce qasiratu tarf ba ce ma guda biyu ba masu yawa qasirat sai aka kasi sigatul jam wanda kididdige kallon su an kididdige Muhammad ko take kuma ka san an kididdige kallon su su kallon nasu kawai ba abin da suke kallo sai mijinsu kai da aka ba su kai kadai suke kallo ba su kallon wani ha wato an rawaito wata el aljanna zata ce ma mijinta el aljanna zata ce ma mijinta a cikin aljanna ni ho a cikin aljannan nan ban taba ganin ba kuma ban ga abin da ba ya fi ka kyau eh sai masu wurin can eh kawai sai ka tafi kai kawai kai ita kai kai ne kawai kai take kallo matakka kawai ibada ta aljanna kai take kallo ba ta goce ido in ta zo ta kura ma ido ba abin da take kallo sai kai a bayanin munin na an kauda shi a kai kake ganin shi ai babu shi wallahi kai take kallo kawai kai take kallo kawai kai ne duniyar ta kai ne aljannar ta sannan kuma daga cikin abin da zai ɗauke ma hankali kanta ita kuma sai Allah da yana ba mu misalin suwane ne ita hurun in sai ya ce maka wa hurun in su wasu mataye ne masu yalwatattun idanuwa wannan idanuwan nasu farin cikin farin fari fat bakin cikin cikin bakin baki lut shine zaka gan muna ba da misali sai a ce kyanta da wani idanuwan ta yana yana barewa ka sai barewa akwai ido na'am haura na'am me idanuwa yalwatattu shine Allah subhanahu wataala ya ce qasiratu tarf daga cikin an kadiddige ta kai kadai kake burge ta kai kadai take kallo sai Allah ya ƙara ma ka ji daɗin wace ce matan nan taka Allah ya ce lam yatmisu hunna insun qablahum wala jan kamun kai mijin nan nata ba wani mutum ko aljani da ya taba taba ta ko ya sadu da ita ko ya shahe ta verge ce za a kawo maka iya verge wadda kullun zaka ji ta kamar verge kuma ba wanda ya taba shafar ta Allahu akbar na'am yace Allah yace mana fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban sai yace mi كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
na shidda na shidda daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya zano mana na aljanna da za a mana sai ya faɗa mana siffar matar an gane ko siffar matan da za a ba mu kaɗan daga ciki ka annahunnal yaqut wal marjan kai ka ce an gane ko yaqut ne da murjani wannan matan wani hadisi ya zo cewa matekunmu na aljanna insha Allah in ka kalle ta saboda garin haskenta da transparent ɗinta kana ganin bargon ƙashinta kawai wani ya ne wani vitire ce matar taka kyar kawai kyam tana walƙiya tana silbi tana haske a ga kayan jikinta ana ba ta huliha saba'in a waccan ruwa da ya ce za a baka mata biyu amma marwaya da ta inganta cewa kana da mateku tunda aka ce asiratu tarf mateku za a baka an gane ko wannan duka naka ne kai ne zaka ji daɗi gare su wannan matekun da Allah ya baka ba wadda take ganin wata ba wadda ta san da wata a ciki kai kawai kana kewaya su ne kana kewaya su ne bare eh kawai lamari Allah mana gafara Allah kai mu lafiya kai kawai an baka damar ka kewaya kana ta matu'i da su sannan kuma Allah subhanahu wataala ya hudda ma gajiya karhi an baka karhi ne yadda zaka ji dadin wato jin dadi tare da su an maida ma siffar ka kamar siffar annabi adam a kai ganin ka wannan shikin namu ya za a yi shiga aljanna zai siforte wallahi kai yanzu duk daɗin nan da ake zanawa za a yi shike kai sifortai sai an ƙawwama mu an maida mu mazaje ba wani talau-talau ba yanzu mazaje na arziki a haka zan mu shiga aljanna wata waya za a maida mu kamar annabi adam kamu saba'in zira'i saba'in zira'i saba'in dogo da ƙarhi lahiya lau yadda zaka ji daɗin tamattu'in aljannar ka ka san tun da Allah ya halicci duniya ake rage halitta an gane ko hadisi ya inganta annabi adam an yi shi zira'i saba'in mu kuma yanzu zira'i nawa ne eh ka gani zira'i nawa ne dogayenmu ma wai bare bare gajeren da kuma ci gaba ake da ragewa abinda zaka lura ci gaba ake da ragewa zaka ga cewa girma halittar mu da kuma nadiyanmu ba zai kai namu ba uwayenmu ku tambaye su suna gana haka kakanninmu da mu duka ba haka ba ɗaya muke kowane lokaci zaka samu ragowa ana ragewa to za a maida mu wancan halittar tamu ta yadda zan mu ji daɗi iya jin daɗinmu an gane ko ka annahunnal yaqut wal marjani da murjani to kai yanzu saboda kyau da silbin hwatan su da hasken hwatan su ka san ai ba karama abu ne ko nan ka samu mace ta duniya mai hasken hwata mai silbi mai kyau kamar imran qais da yake cewa wa ya rubba yawman qad aruhu murajjilan habiban ila bidil kawaib almasa ya fasaru kuwa na'am to Allah mana gafara kaga sai yake cewa bidil kawaib almasa yake kwatanta matekun da yake suke son shi yake son su yake ce ma farare ne wanda ƙirjinsu a tsatsaye yake almasa kuma masu silbin hwata daɗin shafa to ina ga yana aljanna in hazihi duniya fa kaifa bi jannatin ai ka san akwai akwai jira akwai ratarafaji akwai labari akwai labari yace ma ka annahunnal yaqut wal marjan sai yace wa furshin marfuwa inna in sha na hunna in sha wajen na hunna abkara urban atraba li ashabil yamin wannan duk su ne da za a tattara mana matekun kenan kaga ni'imomi sun yi mi sun cika ka zo jardin jardin babu inuwa babu rana kai ga kular fular furar a kewaye ko ina an gane ko gami ga ƙoramu suna gudu suna gudanya a ciki daman hira kamshi ba a hira kamshi ga ɗaya itatuwa kala-kala furwi ga shimhuda lahiyayyu ga abokan shimhuda ga abokan shimhuda wala hami tsairin mimma ya stahun wa hurun in ka amsalin lu'li'il maknun Allahu akbar jaza'an bi makanu Allah kai mu lafiya sai Allah ya ce
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya yi da faɗa mana ni'imomin wannan aljannai, aljannan, aljan- aljannatai, sai ya ce mana hal jaza'ul ihsan, illal ihsan, shin wai mine ne sakamakon wanda ya kyautata, illa ba- bayan a kyautata mashi. Eh, duk wanda ya kyautata mine ne sakamakon da ya kamata mai, a kyautata mashi, kai ka kyautata a duniya, Allah ya kyautata mu. a aljanna shine menene in ka samu martaba ihsani ka samu martaba ihsani a cikin ibada kai zaka samu wannan aljanna ka san menene ihsani da aka tambaye akhbirni an ihsani me yace an ta'budu allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ka samu martaba ihsan shine zaka samu wannan aljanna menene ihsani shine ka bauta ma Allah subhanahu wataala kamar kai kana ganin shi in dai hal kai baka ganin shi to ka sani shi yana ganin ka shine ihsani to in ka samu wannan martaba shine zaka samu wannan alja- aljannatan guda biyu mun gane ko saboda akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace dufa ta farko da za su shiga aljanna su ne za su shiga suna haske kamar wata lokacin badar dufa ta biyu shine za su shiga kamar tauraro mai tauraruwa mai hasken nan sosai a cikin aljannan nan guda biyu aljanna ce guda biyu an gane ko ɗayan an yi ta da abin da ke cikinta da kayan wannan da kofuffukanta duka na zinariya ne ɗayan kuma duka na azurfa ne to kaga wannan ta farkon wannan ta farkon zan mu gani zuwa gaba cewa wannan aljanatan guda biyu na annabawa ne da salihai da mursalai da manya-manyan bayan kirki wanda suka yi ihsani an gane ko to mu ji ta su ta mu ya ku bayu amma dai muna can insha Allah wata ta ya ku bayu mu ji ta na'am sai Allah ya ce mi ومن دونهما جنتان mm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Mm.
مدهامتان Mm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Mm.
فيهما عينان نضاختان Allah فبأي آلاء ربكما تكذبان mm.
فيهما فاكهة ونخل ورمان Mm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Mm.
فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
Allahu akbar lokaci yayi wannan in Allah ya kai mu gobe in muna cikin masu rai da lahiya mun ji shi fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamci ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu Allah subhanahu wataala ya kai mu wannan aljannatan guda biyu na farko ya sanya mu cikin su a gulguje Allah subhanahu wataala ya mana gafara zunuban mu Allah subhanahu wataala cikin mu masu neman jari Allah ya ba su jari mai albarka masu neman aure Allah auratar da su gwabraye dai Allah raba su da wannan cuta amin ya rabbal alamin wanda suke cikin matsala ko bashi ya mamaye su Allah ya yassare masu biya wanda suke cikin matsala rashin lahiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya uwayenmu da suka riga mu Allah musu gafara mu da muke saura Allah ba mu ikon iske su اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا واقض هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم يسر لنا الأمور كلها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا سائر عباداتنا يا ارحم الراحمين واجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء ليالي شهر رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار واعتق رقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا ومن له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين من النار يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك كل خير سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته